الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إيه wannan karatu ne da yake da alaƙa da fanni biyu da suke da alaƙa da alƙur'ani fanni na farko munasaba tsakanin surorin alƙur'ani kenan kowace sura idan ta ƙare me ya alaƙarta da surar da za ta zo ko kuma surar da ta zo me ya alaƙarta da wadda ta gabace ta karatun da muka cikin marasidul mafaliya na imamu suyuti yana da alaƙa ne da munasaba dacewa tsakanin farkon sura da ƙarshen sura wanga ko alaƙa tsakanin surar da ta ƙare da surar da za ta zo bayanta ko surar da za ta fara da wadda ta gabace ta ban sani ko mun fahimta ba to imamu suyuti ya yi littafi akan wannan suna ne tanasu kudurar fi tanasu bisuwa ba sani ko an fahimta ba yawa tanasu dacewa ne daga nasko ne kamar abinda an ka jeranta yawa addurar kuma lu'ulu'i in ji malaman zauri lu'ulu'u jam'i na durra kenan kamar yadda ake tsara yaggiya ta lu'ulu'u mu ce sarka wadda mata suke sawa to wanga lu'ulu'u na na ilimi sai imamu suyuti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi akan haka mun gane ko to yanzu wannan littafin za mu haɗa shi da wani bincike da na gabatar shi kuma wannan binciken wato shine addirasa al-mawdu'iyya li suwar al-qur'an al-karim dirasa wadda take da alaƙa da maudu'ai addirasa al-mawdu'iyya wal adadiyya an gane ko tana da alaƙa da maudu'in surorin alƙur'ani da kuma adadi na waɗansu abubuwa waɗanda ake faɗa game da su surorin alƙur'ani na lissafi kenan amma kafin mu shiga cikin karatu abu na farko shi littafin imamu suyuti ba komi ne za mu iya kawo a cikin shi ba ta nasu ƙuddurar waɗansu wurare ya fayyace bayani kwarai don haka za mu ɗibi waɗansu abubuwa ne daga ciki in mun shiga cikin karatu musamman surori na farko-farko za ka iske munasabar ya kawo abubuwa masu yawa mun gane ko kenan za mu ɗibi nuqatkin da ya kawo in ba mun gaba su da yawa ba mu ɗauke su gaba ɗaya na ɗai kenan abu na biyu shine cewa wannan muƙaddima ce kan wannan karatuttukan guda biyu kenan yanzu ba karatu za mu shiga gadan-gadan ba a'a za mu yi ƙoƙari ne mu ga mun haɗi wasu ƙa'idodi da suke da alaƙa da ilimin saboda mi saboda idan za a shiga a zamanto an shiga da ƙa'idodi ba haka ba kawai a haɗa ina fata an fahimce ni to muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya to yanzu muƙaddima ta farko za mu fara ne da shi littafin ta nasu ƙuddura mu yi mishi muƙaddima shi sannan mu shiga cikin shi a dirasar mawdu'iyya ita ma mu mutu ta ta muƙaddima daga nan sai mu karkare karatu to in muka duba imamu suyuti kafin ya shiga cikin littafi ya yi bayanin waɗansu ilmummuka da alƙur'ani ya ƙumsa an gane ko dan ya faɗi cewa a safha ta hamsin da uku ومما ألفت في تعلقات القرآن كتاب أسرار التنزيل daga cikin littafan da ya rubuta fi ta'alluqatil qur'an da abubuwa na alaka ta alqur'ani abubuwa masu alaka kenan da juna littafin asrarut tanzil an gane ko sannan ya kwaɗi cewa wannan littafin a safha ta 54 fa innahu ishtamala ala bid'ata ashara naw'an ya samu bid'ata ashara nau'an in an ce kalma ta bidda tana nufin daga uku zuwa tara an gane ko ya shine bidda Allah ce falabitha fi sijni bidda sini kenan in mutum ya ce bidda kamar ya bar abu sha ɗai wato sha uku daga sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara muka duba nan kuma guda goma sha uku ne imam suyuti ya kawo ya ce shi wannan littafin na asrarut tanzil al'awwalu na farko ya kumshi bayanu munasabati tartibi suwarihi bayanin munasaba ta jeran surorin alkur'ani mai girma ana ganewa wannan surar da ta karime alakatar surar da ta biyo baya wa hikmatu wad'i kulli suratin minha da kuma hikimar da ta sa kowace sura aka aje ta a wannan wuri mun gane ko ilimin da yake ya tsayo akan ijtihadi kenan in an ce akan ijtihadi yana yiwa a yi kuskure sannan kuma ilimi ne wanda yana yiwa munasaba ta zaman ba guda ba a yi ta samun munasabobi ban sani ko mun gane ba qad ta'addad na biyu الثاني na biyu bayan أن كل suratin شارحة لما أجمل في السورة التي قبلها ga wata babbar ka'ida cewa kowace sura shariha tana sharhi ne lima ujmila na da abin da ya zo a dunkule fi surati lati qabla haka surar ta gabace ta sai zaman to kenan tun daga fatiha har zuwa nasi kowace sura ta zo za ta yi bayanin wani abu ne wanda yake dunkule a cikin surar da ta gabace ta wanda ba a fayyace shi ba kiran wannan shine asalin abin da wanga ilimi ya gino akan shi mun gane da kyau eh الثالث نأكو وجه اعتلاق فاتحة الكتاب بخاتمة التي قبلها وجه اعتلاق فاتحة الكتاب فسكر بيان اعتلاق علاق أني دقة راتيواني وتقول لك أو انتيتيني أنا علاقة سكان فاتحة الكتاب وتدا فاتحة الكتاب بخاتمة التي قبلها kenan da ƙarshen wadda take gabaninta an gane ko ita ce suratul baqara eh sai ce khatimatul lati qablaha ya kamata ce wato khatimatul lati ba'daha ne ya kamata a ce tunda eh bayan ta taso an gane ko larabcin da ya amfani da shi dai yana da gumudi an gane ko ina fata an fice kuma ya kamata ce bi fatihati allati qablaha bai kamata ya ci bi khatima ba ban sani ba ko kuskure na an kawo rubutu ko ko imamu suyuti mantuwa ne ko ko muni abu mu gane abinda ma yake son ya ce ba arrabi'u na uku munasabatu matla'i sura wato dacewa nuna dacewar matla'i sura farkon sura an gane ko lil maqsad alladhi siqat lahu ga manufar da an ka kawo ita surat kenan farkon sura tun daga nan yana da alaƙa da manufar sura zai bayyana maka manufar sura ban san ko an fahimta ba wa dalika bara'atul istihlal wannan shine malamai suke kira bara'a ƙwarewa ba da alhamza bane da ainun ne ƙwarewa ta al-istihlal wato fara bayani istihlal farawa shine istihlal daga al-hilalu ne wata saboda wata in shi na dan jinjiri hilal ake kiran shi yawwa shi yasa ma suka cewa wa ma uhilla li ghairi llahi bih da abinda an ka ambaci sunan wani Allah saboda idan suka ga wata suna daga murya su sai an ka kira daga murya a wajen yanka wato al-ihlal da kuma daga murya a lokacin da za a yi wata ibada an gane ko alkhamisu na biyar munasabatu awailis suwari li awakhiriha ya bayyana munasabar farkon surori da ƙarshen su ina fata ana fahimta ta wanda shi ne mun yi a cikin littafin marasidul mutali muka yi bayani akan haka an gane ko yawwa to as-sadisu na shidda munasabatu tartibi ayatihi munasaba ta tartibin ayoyin alqur'ani kenan wagga aya me alakata da aya da ta zo bayan ta ta fuskar ko lafazi da fuskar ma'ana wanda galibi ilmul i'rab shi yake bayyana maka ta fuskar lafuzza balaga kuma ita ke bayyana maka ta fuskar ma'ana wa atilaqu ba'dha bi ba'd da alaƙar sashin ayoyi da sashi kenan waɗanda sun ka zo tsakankanin juna tunda inda alaƙa ce tsakankanin ayoyi ba waɗanda suke jere ba to nan tafsirul mawdu'i shine zai bayyana maka alaƙa su wannan kuma sai usulul fiqhi da kuma ilmul maqasidush shar'iyya wanda abubuwa guda hudu su ne suke hada alaƙa tsakanin ayoyi ko ta fuskar imma ta fuskar lafazi al-alfaz wa imma ta fuskar ma'ani wa imma ta fuskar al-hukm ko kuma al-qisas yawa in lafazi sun ka zo iri ɗaya ba dole bane ma'ana ta zo ɗai tunda siyakin na iya bambanta ma'ana kuma tana iya dacewa to cikin ma'ana nan na za a hiddo kissa dan shi kissa shi na ƙarshen ma'ana da shi da wato hukunci hukunci ayoyin idda misali sai a tattaro su ayoyin kaza ayoyin kaza kaga tattaro su ne za a yi ta fuskar hukunci kisas kuma kissoshin da sun kazo cikin alkur'ani to galibi wadanga abun su ne suke hada alaka tsakankanin ko mu ce su ne malamai suka faɗa ba ma galibi ba wartibatuha da kuma abin da ya kulla alaka tsakankanin su daga rabtuna abin da an ka dauri wa talahumiha da kuma dace wasu shine talahum asalin shi daga lahamu na mallam bello nama cikin juna shiki wa tanasuqiha da jerantuwar su daga nasqu ne abin da ya zama to jeranci asabi'u na bakwai bayanu asalibihi fil balagha yin bayanin uslubin alqur'ani a cikin balaga dukkan cikin asrarut tanzil ya kawo shi uslubin alqur'ani yawa gare shi uslubin alqur'ani cikin balaga cikin hukum uslubin qur'ani cikin aqida uslubin qur'ani cikin bayanin hukumce hukumce to nan yadda maudu'i dubu kana iya suwa tunda cikin kowane manhaji ka dauka za ka iya fahimtar cikin salon balaga akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza cikin hukumce hukumce na shari'a akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza aqida wanga rukuni ga yadda qur'ani ya bayanin shi wanga mas'ala ta aqida ga yadda qur'ani ya bayanin ta kaga asalibul qur'aniyya kathira jiddan yace wa tanawwu khitabatihi da kuma nau'uka na khitabi na alqur'ani yadda qur'ani yake magana wanda cikin al-itqan fi ulumil qur'ani ya kawo sun kai kusan guda 30 da wani abu ya Allah ya kaddara wata rana za mu bayane su ko da cikin tafsiri ne da muke gabatarwa can masallacin city case wasu yaqatihi da siyakin qur'ani siyaki shine bin jerin siyaki kala biyu na akwai as-siyaqu sabiq akwai as-siyaq al-lahiq as-sabiq shine abin da ya gabata al-lahiq mun da zai zo baya daga lahiqa da ya rishike shi to ƙur'ani da yawan maɓannata sai su ƙi kallon kalimar da ta gabata da ta zo baya to kaga akwai matsala wani lokaci kuma a'a siyaƙin ma akwai na al'ayat akwai siyaƙul kalimat wal jumal sannan kuma akwai siyaƙul ayat ko a kalli kalimar da ta gabata ko ko jumlolin da sun ka gabata kenan alaka tsakanin jumla da jumla ko kalima da kalima ko ko a alaka tsakanin ayar da ta gabata ko ayoyin da sun ka gabata da wagga ayar da ayoyin da sun ka zo bayanta to dai in ba haka za ka yi ba banna za ka yi rashin sanin sai yaƙi yana daga cikin abin da tuta ma ɗalibai wani lokaci kaga yanzu misali inda mutum zai zo ya ce fawailul lil musallina kalmar azaba ta tabbata ga musalla sai shi shu kaga an samu matsala amma in ya kalli siyaqul lahiq alladhina hum an salatihim sahuna kuma bai ce fi salatihim ba don cikin cikin sallah ko wani ayyan mun to sai ce an salatihim sallar ta game da ita su marabka ne muna ganewa to kaga abin da ya gabata shi zai sawa ka gane abin da ake nufi muna ganewa ko abin da ya zo baya kuma wani lokacin abin da ya gabata ko ko duka wani lokacin da na wanda ya gabata da wanda ya zo baya su za su baka damar ka gane an gane ko siyak shi ne su kira context da turanci to asaminu abu na takwas bayanu mashtamala alaihi min almuhassinat albadi'iyya bayanin abin da qur'ani ya kumsa cikin almuhassinat albadi'iyya wato wani ilimi da ake cewa albadi'u kwarewa to abubuwa na masu kyau na ilmul badi'i ala kasrati ya ce tare da yawan su kal isti'arati kamar isti'ara asalin isti'ara shine aro an aro ta kalma a wuri kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur ka fitar da mutane daga dufai zuwa ga haske to ai ba duhu aka nufi ba irin wanga ana nufin shirka da da, da ma'asi misali wal kinayati da kinaya ina fata an fahimci ni wa ta'ridi da ta'ridi jirwaye da kawai mawanka wal iltifat da waiwaye ana tsaka wani uslubi sai a koma wani uslubi kaga misali da an kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin labari ake basuwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma yanzu an koma ana magana da ubangiji ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim sai kace ghairil maghdubi alaihim kaga an'amta alaihim ba a ce ghairil ladina ghadibta alaihim ba sai kace al maghdubi alaihim saboda jan ni'ima galibi ana kawo suna Allah ko damirin Ubangiji wajen azaba kuma sai a juyar da shi wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ka gani asharrun sai suka ce urida
asharun urida bi biman fil ardi an ka nuface su da shi ai ba su ce Allah ya nuface su da shi ba am arada bihim rabbuhum rashada nan kuma sai suka ka zancen ubangiji to cikin qur'ani irin wannan yawa a gare muna fahimta kaga siratal ladina an'amta da yake ni'ima ce sun ka danganta ghairil maghdubi da yake abu ne wanda yake na hushi wanda ba ka abun nan sai suka juya shi annabi ibrahim yace allazi khalaqani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqini sai ce wa idha maridtu bai ce wa idha amradani ba fa huwa yashfini yace in ni rashin lafiya to irin wannan yana da yawa cikin alqur'ani musamman wajen allazi alladina atainahumul kitaba galibi in ka ji ya ce atainahum to wurin yabo ne amma ya ce in ka ce utul kitaba to bai kawo isnadin fi'ilin zuwa ga Allah kai tsaye ba saboda mi saboda ba wuri ne zai yabo ba wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafirin amma ya'malun kama haka ma awrasa thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina kaga mun gadar musu da shi amma da yace wa innal ladina urithul kitaba wa innal ladina urithul kitaba min ba'dihim la fi shakkin minhum murib urithu yace to galibi haka ne usulubin qur'ani yake tafiya to shi iltifati malam bello iltifati ana tafiya kan wani usulubi sai a juya a kuma kan wani usulubi wa tauriya da tauriya tauriya shine kalma tana da ma'ana biyu guda na kusa guda na nesa sai ka yi amfani da ma'ana ta nesa kake nufi amma kalmar in ka kawo wani shi na isa tsabanin ta kusa kake nufi kamar alghazalatu alghazalatu barewa alghazalatu rana to kaga in ka ce nazartu ila alghazala da yawan mutane za su tsammanin barewa kake nufi sai ka ce rana kake nufi ban sani ko muna fahimta ba da sauransu dai tauriya asalin ta shine boye abu daga warrani shine an boye abu wal istikhdamu da kuma nau'i da ake kira al istikhdam wal lafu wan nashru da al lafu wan nashru eh lafu shine kamar a ce ka nade abu wasu malamai suka ce at tayy wan nashr kala biyu ne akwai murattab akwai mushawwish ko ghairu murattab ghairu murattab kamar yanzu ka kawo abu biyu da na farko da na biyu a dunkule to inda ka fara fayyacewa wanne ya kamata ka fara fayyacewa na harko to in kai yi haka to suna ne murattab wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn kuma ka dan bani to kaga nan sai ce fa mahauna ayatal layli kaga nan allaf wan nashr amma ghairu murattab domin da yace wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn sai ce murattab ne sai ce fa mahauna ayatal layli wanda ya fara magana wa ja'alna ayatal nahari mubsiratan amma a cikin suratul ali imran da yace yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh sai ce fa ammal ladhina suwaddat wujuhuhum kaga su an na karshe sai fara bayani kansu waɗanda su sun kai baki fa ammal ladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhab bima kuntum takfuru wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun muna gane ba والطباق ده بيكير الطباق طباق نوعي ne kala daban-daban wal muqabala da kuma muqabala ba irin wagga muqabala ba da aka cewa a muqabala duk su malamai sun ce munazara ake kiranta shine tattauna amma ana iya kiranta muqabala muqabalatul ra'yi bil ra'yi wad dalil bil dalil fuskanta ne daga wato abin nan wa ghairi zalika da wani wannan to duka dai waɗanga abubuwa galibi da kawo albadi'iyya in mutun na so yana kuma cikin littafin balaga alal aqall dalibin ilimi yana iya samun littafin albalaghatul wadiha an kawo nau'uka cikin badi'a da dama daga cikin irin waɗannan ba duka sun ka kawo ba an gane ko ko kuma ka nemi littattafan balaga daban-daban za ka gane su irin su asrarul balaga da kuma dalailul ijaz na abdul dukkan su littattafai na abdul qahir al-jurjani da sauransu ba ba sai su kaɗai ba wal majazu da kuma nau'i na majazi bi alwa'ihi da nau'ukansa majaz kala-kala ne daban-daban duk da yake sun ci ba a kiran shi majaz sai dai a kiran shi uslubun min asalibil lughatil arabiyya wa anwa'ul ijazi da nau'i na alqur'ani na ijazi wal itnabi ijazi shine takaita magana wal itnabi da kuma wato tsawaitawa an gane ko zaka iski kissa annabi Musa misali cikin wata sura ta zo a takaice a wani wuri kuma sai ka iski Allah ya fayyace ta misali wannan misali na ne bayar to duka waɗanda dai in ka koma cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an nan ma imamu suyuti wajen babul badi'i na qur'ani ya haɗi jumla na badi'i sun kai guda ɗari to amma kuma ya yi bayani galibi duk ya kawo irin waɗanda abubuwa ya ba da misalai ko kuma wanga littafin da ya faɗa asrar at-tanzil amma dai al-itqan shine littafin da aka fi samu kuma shi zai fi sauki ga ɗalibin ilimi musamman mai farko farkon farawa muna ganewa eh a'a itqan dai الاتقان مم. في علوم القرآن yawwa to at- eh, kuma littafin balagatul wadiha shi ma ya kawo su daga cikin su wanda littafi ne mai son karatun balaga in ya karanta misallan shi da buhufkin shi da kuma kawa- ka'idodin da an ka bayar da amfila to gaskiya zai amfa- fa'idantu kwarai da gaske ba sai ya shiga cikin sauran abubuwan da ba su da alaka da waɗannan ba an gane ku attasi'u na tara bayanu fawasilul ayi bayanin ƙarshen ayi nan fawasil mararraba kenan wa muna- wa munasabatu halil ayi lati khutimat biha da munasabata da ayoyin da sun ka kai- an ka karkare da su kenan kamar ƙarshen aya menene alaƙa shi da farkon aya ban sani ko muna ganewa ba musamman sunayen Allah subhanahu wa ta'ala me munasabar su da kissar da ake ciki me munasabar su da ayar da suka shigo ko ayoyin da sun ka gabace su duka wannan me kuma munasaba tsakankanin su su sunaye in suna biyu ne ko uku aka hada me munasaba ta kawo su tare ba a kawo dan su waɗanda ba su ba ilimi ne mai zaman kanshi al'ashiru ko na goma munasabatu asma'i suwari laha munasabar sunayen sura da surat me yasa suratul baqara aka kira ta suratul baqara me yasa suratu ali imran aka kira ta suratu ali imran an gane ko laha kenan lisuwari kenan alhadi ashar na sha ɗaya bayanin waje ikhtiyari muradafatihi bayanin fuskar zaɓen alƙur'ani muradafatihi kalimomi waɗanda masu ɗaukar ma'ana iri ɗaya sai ya zaɓi waɗansu duna sa'ir muradafati sai ya bar waɗansu to wannan shi ne ake kira al'udulul ƙur'ani wanga ɗa- ɗaya daga cikin suna ya ɗauka ma'ana shi udulul ƙur'ani ya shahi duk kalimomin ƙur'ani kalima 77,439 dukansu wato shi al'udulul ƙur'ani shina da alaƙa me yasa wagga aya ta gabace wannan me yasa wannan kalima ta gabace wannan me yasa an kai amfani da wata kalima ba a yi amfani da wata kalima ba a wani wuri me yasa qur'ani ya zabi wannan kalimar bai zabi wannan ba to kaga duk kalmomin qur'ani kana yi musu wannan karatu me yasa aka yi amfani da wannan jumla ba a yi wani wannan jumla ba misali bari mu bada misali Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna qul ka ce huwar rahmanu Allah shine mai rahama amanna bihi mun yi imani da shi to bai ce bihi amanna ba yayi at-taqdim ta'khir sai ce wa alaihi tawakkalna bai ce tawakkalna alaihi ba to me yasa na farko jar wal majrur ya- ya ya zo bayan fi'ili amma na biyu jar wal majrur ya gabace fi'ili saboda amanna bihi baya nuna hasarkin imani imani ba ga Allah dai ake imani ba rukunan imani guda shidda na an gane ko amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ko ba ka da bane sannan kuma wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir da kuma imani da qaddara inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar to amma wa alaihi tawakkalna bai ce tawakkalna alaihi ba saboda taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr fi ba'd al-ahwal a cikin wadansu lokuta to tawakkuli ba a dogaro ga kowa sai Allah shi yasa sai a ce alaihi tawakkalna gare shi kadai muka dogara zaga malaman zauri galibi suka sun ce gare shi kadai muka dogara to ai ba a ce alaihi wahdahu tawakkalna ba saboda kaddama wancan din yana nuna shi kadai ne ban sani ko mun fahimta ba to wannan ilmin al'udulul qur'ani yana da muhimmanci kwarai da gaske me yasa aka kawo wannan jumla ba a kawo wannan jumla ba me yasa aka kawo fi'ili ba a kawo suna ba me yasa aka kawo suna an gane ko ba a kawo fi'ili ba yawa gare cikin qur'ani yana da yawa ya shafi duk kalmomin qur'ani al'udul al-qur'ani eh al'udul a kaucewa kaucewa daga wancan ne sun mallazi na kafaru bi rabbihim ya adami me yasa anka kauce ma ga kalma aka dauko wagga me yasa aka kauce ma ga jumla aka dauko wagga me yasa aka kauce ma wannan usulubi aka dauko wannan usulubi bincike ne mai yawa Allah dai san iyakar shi muna gane ko to sai a riƙe shi amma na murada ga kalmomi ne ya kawo amma akwai na kalmomi akwai na ayoyi akwai na uslubi akwai na wato eh, abin nan wasu eh, auzan dan akwai al'udul qur'ani yadkhulu hatta fi ilmi sarf limadha akhadha hadha alwazn wa taraka hadha alwazn ya ayyuha alladhina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard bai ce tasaqaltum sai ce isaqaltum saboda a nuna maka jikin yayi nauyi kwarai da gaske in ji malamin balaga muna gane wa malam bello ya ce to asani ashar na sha biyu da ya zo cikin asrarul tanzil bayanin qira'at al-mukhtalifa bayanin qira'o'in alqur'ani daban-daban an gane ko mu- mashhuriha waɗanda sun ka shahara wa shadhiha da waɗanda suke shadhai ma'ana ba su inganta ba kenan duk da yake ya kamata ya kawo mutawatira ma ya kamata ya fara da su domin akwai qira'a ahad akwai mutawatira akwai mashhura akwai shadh cikin al-itqan yayi bayanin wannan kuma littafan ilmul qira'at sun yi bayanin wannan da na ulumul qur'an da na tafsiri wa ma tadammanatu da abinda su qira'o'in sun ka kumsa min al-ma'ani na ma'anoni daban-daban wal ulumi da ilmi sai ka iske ka qira'a ta zo da ma'ana kaza ka qira'a ta zo da ma'ana kaza amma sai kai kokari ka san in qira'o'i ne mutawatirai ka san mutawatirai ne sun inganta ana karantawa da su cikin sallah qira'o'i guda goma in kuma shadhan ne to ya zamu yi mu hada tsakanin qira'a mutawatira da mutawatira sai ka samu littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an an gane ko koko qira'a mutawatira da shadda ya zamu mu tawfiki kuma sai ka dauki littafin al-qira'at al-ashr wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam na Dr. Umar Salim Bazumud ko ka dauki ad-durrul masun fi ulum al-kitab al-maknun na as-samin al-halabi da sauran littattafai akwai kuma qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr muna gane ko fa inna zalika min jumlati wujuh i'jazihi wannan yana daga cikin huskokin i'jazi na al-qur'ani gashi aya guda ta amma sai ta ɗauki ma'anoni daban-daban daban-daban in kai na magana ka ba ta yi ɗaukan wannan saboda faɗin ma'anonin alƙur'ani sai na sha uku wacce a salisu ashar bayanin wajen tafawutul ayatul mutashabihati fil qisas bayanin fuskar tafawutul ayati wato kamar uh, rashin in an ci tafawuci ne waɗansu sun kere wasu sun cere ba waɗansu ma'ana bambancin tsawon waɗansu ayoyi almutashabihatu fil qisas waɗanda ke kama da juna cikin kissa wa gairiha da wani su bi ziyadati wan naqsi wasu ayoyin suka iske an ƙara wani abu ziyada kenan can in ka diba wuri an rage kenan ma'ana babu shi shine ke son ya ce an gane ko sai ka iske wata kissa misali an ce kaza Allah ya ce ma annabi Musa ya yanka ma bani Isra'ila hanya an gane ko amma a cikin ƙwaha sai Allah ce fadl lahum tariqan fil bahri yabasan kaga nan sai Allah bayyana hanyar ma busassa ce wa taqdim wa ta'khir qalu amanna bi rabbi haruna wa musa qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa haruna ban sani ko muna fahimta ba kaga cikin suratul a'raf cikin suratul a'raf an gabatar da sunan Musa wa Harun an gabatar da sunan annabi Musa cikin tsoha kuma an gabatar da Haruna wa Musa to me hikimar kaga dole sai an yi bincike malamai sun kace shi inda an kace amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Haruna sun gabatar da Musa akan Haruna ko Qur'ani ya gabatar da Musa akan Haruna saboda shi annabi Musa shine asalin wanda Allah ya turo ya roƙa ma annabi Haruna ko ba haka yace ba yace Haruna akhi ushdud bihi azri ban sani ko mun fahimta ba shi kenan annabi Musa shine asalin sakon sai an ka fara da shi can kuma cikin suratul taha sai an ka ce amanna bi rabbi haruna wa musa sun ka ce saboda annabi haruna ya yi annabi musa shekaru shi awwan shi wanda malamai suna kawo shi ko kuma a'a saboda ita taha tana karewa da alif alif kenan yanzu bayan munasaba ta ma'ana akwai munasaba ta lafazi ayoyin da suke gabatar ta duk da alif suke karewa da waɗanda suka zo baya to kenan in an ka kawo su an ka ce rabbi musa wa haruna sai ya zamanto fasilar ta yanki amma tun cikin araf nunukin nunukin ita ce take a banga sai an gabatar da Musa nan kuma cikin tsaha Musa Musa alif sun ka gabace su sai an ka fara da abin da ya gabata ba sai kuma fahimta saboda dacewa kalmomi karshen ayoyi ina fa qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an nakula awwala man alqa qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata fa ulqiya as-sahratu sujadan qalu amanna bi rabbi haruna wa Musa kaji alif kintai can kuma nunin ce take gabata فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون والتقديم والتأخير تو لوكتي يا جباتو بني مسلا sannan imamu suyuti ya ce wa ibdalu an gane ko wa ibdali lafzatin makana ukhra da kuma mai da wata kalima shine lafazi wurin wata madadin wata shi ma yayi bayani shi a cikin cin cikin asrar tanzil wani hawi zalika ce kai da abin da ya kama da haka wannan duk muqaddima ce me yasa aka kawo ta saboda a nuna maka ilimi na balaga da badi'i da munasaba na qur'ani yawa gare don kaka gonga littafi ka sa tsammanin da ka karanta shi an kai karshe mun gane ko ya ce wa kad arattu an ufri da juz'an wato latifan na so in keɓance juz'i latifan ma'ana asalin latifan shine mai tafshi amma nan mai wato latifan nan yana nufin mai matsaloli waɗanda suke masu wato daƙiƙai kenan in an ce daƙiƙi ba kamar yadda kana suke cewa daƙiƙi ba kamar sakare eh, daƙiƙai kamar ma'ana waɗanda suke masu zurhi fi nau'in khasin min hadhihi anwa daga nau'i daga cikin waɗanda nau'uka huwa munasabatu tartibi suwar kenan cikin nau'ukan guda goma sha uku an gane ko eh, bayanin tartibin surori ne kawai zai yi shi na harko kenan kenan cikin sha uku guda na kawai za a bayani liyakuna ujalatan li muridi dan ya zamanto ujala kamar abin abin da yake magagoci ga wanda yake so ka san wanda an mace da amma shi abin da ba haushi kace ma ruwan kashe gobara an gane ko ba sai masu kyawu ba to amma nan ba wannan hin qur'ani ruwan kashe gobara ba a abin da saboda wanda yake gaugauce ba sai ya nemi wancan ba wa bughyatan li mustafidihi ya zamanto abin bukata abin nema ga wanda zai fa'idantu da shi wa aksaruhu mafi yawancin littafin nan ya ce min nata'iji fikiri wato yana daga cikin abin da tuntuni na ya haifas ma'ana tunani na ne wa wiladi nazari da aihuwat ya ce wiladata ba na ganin wiladi nazari kenan da wato haihuwar tunani na ma'ana ni na ni nazari cikin bai wadda Allah ya bani cikin karatun da ni ga malamai da kuma ka'idun da na sani na ilimi da bai wadda Allah ya bani ni yi wanga ijtihadi li qillati man takallama fi zalika ba don na rena mallamai ba saboda karamcin waɗanda sun ka rubutu cikin wannan fanni zaka iske wani fanni sai ka iske Allah bai kaddar mutane sun ka yawan rubutu a cikin shi ba sai dai tana yawa can cikin littattafan su wani wuri sai ka iske dan yi magana kan shi sai ka dan caccakuru yace li qillati man takallama fi zalika aw khada fi hadhihi al masaliki ko wanda ya kutsa cikin wannan wato hanya ta ilimi ta wanga ilimi kenan na ilmul munasabat bayna suwar wa ma kana fihi li ghairi duk abin da ya kasance cikin wani littafi na ilmul munasaba shi cikin tanasu quddurar magana wani ta ce yace sarrahtu zan faɗa ƙarara in ji malaman zauri kuruta suwa bi azwihi da danganta shi ilaihi zuwa gare shi zan ce magana wani ce ban jin girman kai ban jin bakin ciki ban hasa da shi ban ganin kyashi ne eh azu azu shine dangantawa aza ya azu kiran kaga wannan yana daga cikin abin da amalil ilmiya kiran in mutum ya faɗi magana mai muhimmanci musamman wanda take da abin nan sai ka faɗi wanda ya faɗi ta eh in dai ba lokaci ya ƙure ba ko baka samu dama ko mantuwa amma sai ka iske mutum ya kwashe ki maganganun wani malami shi na ta amfani da su kuma ƙarshe yana ta cewa bai san komai ba Allah kai mu tsari wala azkuru minhu illa mustahsina ba zan ambata ba sai abin da yake mai kyau ya kyautata ma'ana cikin maganganu da zan ciro sai na ga magana wadda take mai kyau ce zan ciro ta ba don maganganun zan cirowa ba ga ka sa tsammanin na kwashe kido abin da mallamai suka faɗi walan da alaihi kuma ba zan yi suka zuwa gare shi tun da harka ce ta ijtihadi wa qad kuntu na kasance awwalan farko sammaituhu na sanya mishi suna na ta'ijil fikri abinda tunani na ya haifar an gane ko fi tanasubi suwar game da abin da ya shafi ilimin dacewa tsakankanin sururi li kaunihi min mustantajati fikri saboda yana daga cikin abin da tunani na ya haifas kama ashartu ilaihi kamar da ni ishara zuwa ga haka thumma adaltu sai ni karkata wa sammaituhu kuma sai ni samai suna tanasu quddurar dacewar lu'lu'i an gane ko ko zinari fi tanasubi suwar a cikin munasabar sururi li'annahu ansabu bil musamma sai na ga ya dacewa da sunan littafi wa aziyadu kuma shi an mafi dacewa kina mafi ƙari bil jinasi in dati da jinasi na wannan na dacewa jinsi jinsi kinan dacewa zance wani nau'i ne na ilimin balaga imam suyuti ya ce billahi ta'ala wa billahi ta'ala tawfiq dacewa ga Allah ne take ga Allah kadai ake samun dacewa shi yasa gabatar da sunan Allah yana cewa at-tawfiqu billahi ta'ala amma sai ce wa billahi ta'ala tawfiqu ga Allah kadai madaukakin sarki ne ake samun dacewa kamar yadda annabi shu'aib ya faɗa a cikin suratul hud wa ma tawfiqi illa billah shi ko sai kashi da siga ta hasar ba taqdimu ta'khir ba ba wata dacewa da zan yi illa billahi sai da sai in Allah ya so wa iyyahu as'alu Allah shi kadai nake roko halawata tawfiqi ya bani halawa dadi na dacewa asalin halawa yana nufin abu mai zaki bi mannihi da ni'imarsa wa yumnihi da albarkarsa to wannan bayanin da imam suyuti ya kawo mun kawo shi ne kafin fara karatu saboda mi saboda mutum ya gane eh, yadda wannan ilimin yake tafiya an gane ko yanzu mas'ala guda ta yi saura tana da alaka da shi wannan ilimin imam suyuti ya kawo tafi tartibi suwari to ita ba za mu bi ta ba tiriyan tiriyan za mu dan tsatsakaro abin da ya kawo an gane ko da maganganun malamai safha ta hamsin da shidda ya ce fi tartibi suwari bayani kan tartibin jeran ta surori an gane ko ya ce ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fi tartibi suwari game da sha'anin jerin jerin surori hal huwa bi tawfiqin min annabi sallallahu alaihi wasallam shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan surori shi ya kwade yadda za a jeranta su aw bi ijtihadin min sahabati ko ku a'a sahabbai na sun kai ijtihadi ba adal ijma'i bayan sun yi ijma'i ala anna tartibal ayati cewa shi tartibin ayoyi tawqifiyun shi wannan da wahayi ne wal wal qat'u bidhalika kuma sun yi yanke da haka kenan shi tartibin ayoyi babu sabani yace fa dhahaba jama'atun ila thani jama'a wata jama'a ta ta zuwa ga ra'ayi na biyu an gane ko فمنهم مالك إمام مالك النجكي والقاضي أبو بكر ده قاضي أبو بكر في أحد قوليه وجزم به ابن فارس ابن فارس شما يا ينكر wannan magana an gane ko kenan ijtihadi ne daga sahabbai shine bijtihadin shine sani din fa to yace wa min mastadalla bihi lidhalika yana daga cikin abinda sun ka kafa hujja da shi ustudilla bihi lidhalika abinda an ka kafa hujja da shi ikhtilafu masahibus salafi sabanin alqur'ani na salaf sahabbai kenan tunda su ne farkon salaf fi suwari a cikin sururi fa minhum man rattabaha ala nuzuli akwai wanda ya jeranta su surori kamar yadda farkon sabka alqur'ani Allah wa mushafu aliyu kamar mushafu na awliyu kana awwaluhu iqra misali to almuhimmu dai duka imam suyuti ya kawo sai an kabi tartibi eh, tar- thumma tar- thumma albawaqi sauran surori sune bawaqi jam'i ne na albaqiya kenan ala tartibin nuzul al-makki an kabe waɗanda sun kasabka na makka sun madani sannan na madina ina fata an fahimce ni to da ya kawo wannan ba sai mun tahi ba Eh, sai mu tayi zuwa ga inda ya ce wa zahaba jama'atun ilal awwali wata jama'a suka sun ka tayi zuwa ga na farko cikin safa ta 56 minhum al-qadi abubakar fi ahli qawlihi kina yana da magana guda biyu ya an ce ballami yana da magana guda biyu to sai an diba wacce ce ta ƙarshe wadda ya tabbata a kanta an gane ko kenan sun ta yi akan ra'ayin cewa dukkan tartibin surori daga manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khala'iqun da khala'iq da halittu masu yawa ma'ana jama'a mai yawa ta malamai to daga nan imamu suyuti ya kawo a safha ta 57 wa qala al-karmani fi bur- fil burhan ya kama magana imam al-karmani ya kama magana wa qala ibn al-hassar ka gane ko da duk sun tayi akan cewa da wahayi ne wa qala al-baihaqi fi al-madkhal imam al-baihaqi ya ce haka wa mala ibn atiya an gane ko shi ko ibn atiya ya karkata cewa anna kathiran min as-suwari kana qad ulima tartibuha fi hayati sallallahu alaihi wasallam kamar da yawa daga cikin surori an san tsarin su zamanin manzo Allah sallam jerin su kenan ka saba ittiwal kamar saba ittiwal daga bakara zuwa tauba ko zuwa yunusa an gane ko a ce wasu sun cire tauba wal hawamim da hawamim yawwa guda abin nan guda bakwai wal mufassal da kuma mufassal wa anna ma siwa zalika wanda ba wannan ba yumkin an yakuna qad fu- fawwada al-amra fihi ila al-ummati ba'dahu kenan tana yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida al'amari fawwada wa ufawwidu amri ila Allah an gane ko kenan shi imamu ibnu atiya yana da ra'ayin cewa sashen surori tauqifi ne sashen surori kuma ijtihadi ne sahabbai suka yi Mm. to wa qala abu ja'far ibnu zubair shi ibnu abubakar ibnu zubair kenan ya karkata zuwa ga ra'ayi irin na ibnu atiya ban sani ko ana fahimta ta ba sannan kuma ya kawo magana wa ƙala abu ja'farin nahas shi ya tafi cewa tartibin surori nahas ɗaya daga cikin malamai waɗanda sun kai ma'anil qur'an malami ne na lugha an gane ko ya tafi cewa kenan tartibin surori dukkan shi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa qala al-hafiz ibnu hajar ibnu hajar kenan shi kuma ya tafi tartibin mu'dhum as-suwar tawqifiyun shi kuma ya tafi akan cewa taf- tartibin in gane ko mafi yawancin surori kenan ibnu hajar al-asqalani ya eh, tahi tare da ra'ayin eh, ibnu atiyya an gane ko وقال بعضهم لترتيب وضع السور في المصحف أسباب آه، أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر من حكيم ساشا ما لمسكي تشوى ترتيب سوروري أنغاني كو آه، كمر أسباب تطلع أكوي أبوه نسين كايا على أنه توقيفي wanda suke nuna cewa duk tauƙifiyun ne ma'ana da wahayi ne sadirun min hakimin daga wajen Allah shi ke hakimin gwaji an gane ko ibnu ashur ya tafi cewa babu tartibi tsakanin munasaba tsakanin surori an gane ko to kaga wannan ra'ayi yana mai da mishi raddi shi ya yarda akwai tartibi tsakanin munasaba tsakanin ayat baina surar dai abba yarda baina ganin kowace sura tana da mawdu'in ta daban alhali ko ai su ma mawdu'ai suna da nasu munasaba tsakanin mawdu'ai da haka ra'ayin ibnu ashur a wannan wuri ni dai a fahimta ta yana da rauni to sun kawo maganganu eh, hujjojin da waɗannan sun ka kawo na farko sun ce awwalu bi hasbil hurufi an hankalta ba ta fuska haruffa kidan munasaba kama fil hawamim wa dawati alif lam mim ra alif lam ra alif lam ra da kuma hamim hamim an jiranta wadansu daga cikin su su hamim jerina amma su alif lam ra ba duka an ka jiranta ba to kaga wanga ra'ayi nasu sai ya zamanto waɗanda sun ka saba to ya zamu yi da su الثاني نبي لموافقة آخرة الصور لأول ما بعدها أنا قال إلمي مناسبة saboda. farkon sura yana dacewa da surar da za ta zo ka akhiril hamdi fil ma'ana kamar ƙarshen alhamdu cikin ma'ana wa awwalul baqara da farkon baqara sai zaman to an samu ma'ana ta dace kenan ina fata an fahimci ni tunda an kace akhirul hamdi ƙarshen alhamdu fil ma'ana ba fil lafzi ba kenan ma'anarta tana dacewa da abin da zai zo farkon suratul baqara ban sani ko ana fahimta ta ba الثالث uku الوزن في اللفظة wani lokacin ana ganewa munasaba ta wazani na cikin lafazi ba dole ba kenan sai farkon sura kamar alif lamra alif lamra a'a wazanin lafazi ka akhiru tabbat wa awwalul ikhlas an gane ko yawwa kamar karshen tabbat ya da abi lahabin wa tabba da awwalul ikhlas farkon suratul ikhlas الرابع أكو لمشابهة jumlatu suwari da jumlatul ukhra za ka ga jumlar wata sura ta dace da wata jumla jumla ta wata sura ka duha wa alam nashrah kenan jumla ta karshe ta alam nashrah ya jumla ta karshe ta fu amma bi ni'mati rabbika fa hadith alam nashrah lak sadrak ai shi daga cikin ni'imomin da an kace ya faɗe su misali jumlar ta dace to da imamu su ya kawo wannan ya ce wa ƙala ba'aduhum sashe sun ce idza atabarta in ka hankalta ma iftitaha kulli suratin mabudin kowace sura ko farkonta wajattahu zaka gani shi fi ghayatil munasaba ya kai matukar matuka wajen dacewa lima khatamat bihi suratul lati qablaha da abinda surar da ta gabace ta wadda ta kare ta zuri shi thumma yakhfa taratan sai dai lokaci yana boyuwa wa yazharu ukhra wani lokaci yana bayyana fa sani ko an fahimta ba eh amma wajhuna uku da sun ka kawo na jan alwaznu fil lafzati ka akhir tabbat wa awwalul ikhlas to wannan munasabar shi tana abin ga na awwalul ikhlasi misali fi jidiya hablum min masadi qul huwa Allahu ahad to wanga misali da sun ka kawo dole yana bukatar sai an yi bincike kan shi don munasaba fil lafza sun kace a cikin lafazi an gane ko eh a ƙarshe to da imamu suyuti ya kawo bayanai muka diba sai safha ta 60 ya ce fa'iza ta harrara zalika idan muka dibi tabbatar wannan wa nazarna ila mahallil khilaf mun ka kalli inda malamai suka yi sabani fal mukhtaru indi fi dalika ma qalahu al bayhaqi yace ni abin da dauka abin da imam al bayhaqi yace akan shi bayan ya kawo nasoshi da malamai sun ka kawo waɗansu zaka iske tana yawa da'ifai ne wasu kuma sun inganta kamar yanzu kaga hadisin da wannan ya zo ya ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi auren wata mata wanda ya ce hafistul baqrata wallati taliha na har da ce bakara da wadda ta zo bayan ta kaga wannan yaro tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan jerin akwai shi ban sani ko muna fahimta ba wa huwa anna tartibu kulli suratin tawqifiyyun siwa al-anfal wal bara'a kenan al-anfal da bara'a wa alaikum salam su kadai ne tartibin su bai zo tawqifi ba ko shi akwai sabani kuma a dauke shi tawqifi ne yahi saboda mi saboda sahabbai sun ji yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta surori cikin alqur'ani da wajen cikin sallah da wajen sallah kenan daga nan ana iya fahimta tunda ba rubutawa yake yi ba to da ya kawo bayanin akwai wata magana mai ita ma mai muhimmanci walaysa huna cikin safha ta 60 walaysa huna shay'un u'aridu bihi siwa ikhtilafu mushaf ubay ko u'aradu bihi babu wani abu wanda za a gitto min da shi na ra'ayin da nake akan shi na cewa dukkan qur'ani tawqifi na dukkan shi da wahayi na siwa ikhtilafu mushaf ubay wa ibn mas'ud kenan sai qur'ani na ubay bin ka'ab da abdullahi bin mas'ud to walau kana tawqifan da dai tawqifi ne lam yaqa fihi ikhtilafun da ba a samu sabani ba ga qur'anin su kama lam yaqa fi tartibil ayat kamar da ba a samu sabani cikin tartibin ayoyi wani na iya bijirwa da wannan ra'ayi to imamu suyuti yace wa qad manna Allahu alayya bi jawabin li dhalika nafisin Allah yayi mini baiwa da wani wata amsa mai tsada wa huwa anna alquran waqa'a fihi an-nusakh kathiran lirrasmi hatta li suwarin kamila wa ayatin kathira an gane ko kenan wa huwa shi annal qur'ana shi qur'ani waqa'a fihi an-naskhu kathiran lirrasm ma'ana an shahe da dama daga cikin ayoyi ta fuskar hukunci ko hatta li suwarin kamila akwai ra'ayin da yake ganin akwai surorin da ba an shahe su gaba daya wa ayatin kathira da ayoyi daban-daban fala bid'a ba abin mamaki bane an yakuna at-tartibul uthmani huwa alladhi istaqarra fil al-'ard al-akhirah kenan tartibi wanda Uthman ya rubuta alkur'ani shine wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya karanta Jibrilu ya karanta alkur'ani ga Jibrilu karantawa ta karshe kini shine abinda jerin Qur'ani ya tabbata gare shi kal qira'ati allati fi mushafi kama qira'o'in da a cikin mushaf na Uthman wa lam yablugh dhalika ubayyan wa ibn mas'ud shi ko wanga tartibi bai zo ma ubayyu da ibn mas'ud ba kama lam yablughuhuma nasakha ma wada'a ma wada'ahu fi masahifi ma min alqira'ati kamar yadda bai isa gare su ba abinda an ka shafe a cikin alqur'anin su na qira'at waɗanda sun ka kawo allati tukhalifu almushaf al-uthmani wanda su saba mushaf na Uthman an gane ko walidhalika kataba ubayyun haka ne shi yasa ubayyu ya karanta ya rubuta fi mushafi a cikin qur'ani shi suratul hafdi wal khal'i suratul hafdi wal khal'i malam ballo shine kunutu da ake karanta cikin sallah asuba wanda malikiya suka rike shi ana karanta shi cikin sallar asuba to an ce mansukhi na wa huma mansukhatani suratul hafd wal khala fal hasilu imam suyuti yace to karshen magana takaita a takaice anni aqulu cewa tartibu kullul mushaf bi tawqifin na na karkata cewa dukkan qur'ani da tartibin shi da wahayi ne wastaqarra at-tawqif fil ard al-akhirah kenan tawqifi ya tabbata a cikin karatu na ƙarshe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da Jibrilu bijiro kamar ya karanta mishi alqur'ani alal qira'ati al-uthmaniyya akan al-qira'o'i na Uthman wanda tunda zamanin Usman an rubuta alqur'ani rubutu wanda yake na ƙarshe wanda an kai abin nan kenan sai zamanto ana danganta shi zuwa ga Uthman tunda zamanin shi akai warattaba ula'ika kenan waɗancan sahabbai sun ka jeranta alama kana indahum akan yadda abin ya kasance a wajensu kenan ubayyu da abdullahi bin mas'ud walam yablughuhum mastaqarra abinda an rubuta karshe bai zo musu ba ko kuma a can da yana sauka ana gogewa ai kenan ba ba abu ne wanda yake tabbatacce an gane ko eh ba abu ne wanda yake tabbatacce tunda qur'ani bai kare sauka ba amma da yazo karshe shikenan yanzu ga wanda an na karshe kenan bisa gare shi an ka tabbata kama katabul qira'atil mansukha kama yadda shi sauran sahabbai mun ka dauka su ubayyu da abdullahi bin mas'ud sun karanta qira'o'in da aka shafi al-muthbat المثبتة في مصاحفهم waɗanda sun tabbata a cikin Qur'aninsu bi tawqifin waɗanda can da ba ai wahayin su an kai daga baya kuma aka shahi su wastaqarra tawfiqu tawqifu fil al-urd al-akhira ko al-ard al-akhira sai tawqifi ya tabbata daga karatu na ƙarshe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayan sun rubuta alal qira'atil mansukha al mansukhat akan qira'o'i waɗanda an ka shahi walam yablughuhum an-nasakh kuma shafe su bai tab- bai zo musu ba kidan wannan shi zai baka cewa su al-urda al-akhira alal qira'at al mansukhat kidan istaqarra at-tawfiq fi al-arda al-akhira alal qira'at al mansukhat abu ya tabbata ne akan qira'o'i al mansukhat waɗanda sun rigai sun rubuta su walam ya bulu ko ko waɗanda an shafe su a ƙarshe sai an ka tabbata bisa ga kira'o'in da ba a shahi ba shi da abin da shi ba musulti yake son ya ci dan in muka dubi larabcin nashi wastaqarra tawqifu tawqifi ya tabbata na jerin ayoyin qur'ani da surorin shi fil ard al akhira sai ce alal qira'atil mansukhat kenan kira'o'in da an ka shafi kenan su ban da su tauƙifi ya tabbata ko ya tsaya ba daga bakin iyakar kira'o'in da ko almansukhata waɗanda an ka rubuta amma na almansukhata waɗanda an ka shahi ma'ana waɗanda karatu na ƙarshe daga gare shi ne kira'o'in da an ka shahi sun ka tsaya kenan ba a sake shahi wani abu ba shi ko walam yablughuhum nashu naskhin da an kai musu shi ko bai zo musu ba sai zaman to su ba su da labari sai suka bar qur'anin su haka to wannan shine abin da yake da alaka da muqaddima malam bello ta ilimi na munasaba tsakanin farkon wato ƙarshen surori da farkon surori da maganganu da imamu suyuti ya kawo na magabata kuma cikin al'itkan fi hurumin qur'an imamu suyuti ya kawo bayanai a cikin wannan matsala kuma littafai na ulumul qur'an da kuma littafan tafsiri galibi wani lokaci zaka suna kawo su a farkon surori ko cikin muqaddimatikin da suke yi na ilmu tafsir in ka duba imamu ibnu ashur ya yi mukaddima ina ganin ko mukaddima goma ne ya yi mukaddima goma ya yi kafin ya shiga cikin tafsiri don yadda zai tafiyar da tafsirin shi to mukaddiman nan guda goma ko ina ganin ba zan can safha ɗari na ba na dai manta da ko adadin su kahin ma a shiga an gane ko yawwa to yanzu kuma sai mukaddima wadda ta shafi الدراسة الموضوعية والعددية لسور القرآن الكريم tunda can wagga mukaddima da muka yi ta farko tana da alaka ne munasaba tsakanin surorin alkur'ani karshen surar da ta kare da wadda za ta zo bayanta an gane ko shi ita addirasa al-mawdu'iyya tana daga cikin abubuwa waɗanda ɗaya daga cikin manya-manyan malaman qira'at na alkur'ani na duniya dr ayman suwaid rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya yi littafi kan al-ijaz al-adadi kuma malamai suna yin al'ijaz al'adadi sai dai shi ijaz al'adadi galibi abu ne wanda ba a tabbatar da shi sai an yi bincike an tabbatar da abin ya tabbatar don akwai waɗanda suke ta yin shi wani lokaci ba za ka iske ma kafirai suna yin wannan ƙarya don saboda su ɓata sunan alkur'ani ko ko wani malami wanda bai ƙware ba cikin abu sai kaga ya iske ya ɗauko abin nan don haka yana buƙatar tantancewa ba haka ne kawai da an faɗi abu za a zuwa kawai a zo a faɗi da shi ko ba haka ba Allah ya ce kula hatu burhanakum in kuntum sadiqina تو الدراسة العددية والم... للقرآن الكريم أنا أنتج القرآن أنا أنتج سورة القرآن ينزل القرآن كذا مي جبادة القرآن كذا مي جبادة كنا ورد شيء القرآن الجملة شيء تسورة ذات زوني تاردا علم المناسبة سكان سوري كنا ننزل مرينك بجروا على وقت النبيان يوا أبو نفر كو عدد حروف القرآن حرفي دبو دري uku ne da talatin da biyu dubu ɗari uku da ashirin da biyu da ɗari shida da hudu su ne adadin haruffan alkur'ani wanda ga cewa haruffan alkur'ani miliyon ɗaya ne wannan kuskure ne dubu ɗari uku da ashirin da biyu da ɗari da harafi ɗari shida da hudu an gane adadin haruffan alkur'ani da ashirin da biyu da ɗari shida da hudu yawwa sai abu na biyu adadin kalmomin alkur'ani dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara wani lokaci in kaga an samu saɓani kan haruffa saboda kira'a cikin wani lokaci suna da bambanci wata kira'a ta kawo wani harafi wata kira'a ba ta kawo shi ba kenan zaka iska wani wata sai ka an rage biyu ko uku ko abin da ya kama da haka ban sani ko mun fahimta ba yawwa to to adadin surorin alkur'ani sura ɗari da goma sha hudu ina fata ana fahimta ta adadin surorin alkur'ani sura ɗari da goma sha hudu surori waɗanda suke makkiya ne surori 86 ne surori madaniya kuma surori 20 ne wato da takwas ina fata an fahimci ni makiya ashirin da takwas makkiya 86 tamanin da shidda
eh, madaniya su a 28 amma imamu suyuti da ya kawo yake cewa abinda an kai ittifaki da shi surori makkiya 82 ne an gane ko wanda an kai ittifaki na'am surori eh, surori madaniya waɗanda an kai ittifaki sura 20 ne sannan surori waɗanda an kai sabani shin makkiya ne ko madaniya su ko 12 ne saboda waɗansu surori sai ka iske akwai surori ayoyi makkiya da madaniya sai wasu ce makkiya ne wasu ce madaniya ne na'am wasu ce a'a tun da farkon makiya ne to makiya ne wasu ce a'a tun da ayoyi madaniya sun yawa to madaniya ce misali an gane ko ban sani ko muna ganewa ba an gane ko to adadin surorin dai alkur'ani duk inda ta kai ta kawo 114 ne sannan akwai adadin eh, hizbu- hizbukan alkur'ani da juz'i na alkur'ani alkur'ani yana da hizb wanda aka ce ma hizhi ko izu 60 yana da juz'i talatin domin shi juz'i ɗai matsayin izu biyu shiki ana gane ni kenan ƙur'ani yana da izihi juz'i talatin yana da hizib ko hizihi ko izu sittin an gane ko yawwa to sannan kuma ƙira'o'in ƙur'ani wanda sun ka tabbata ƙira'a ne guda goma an gane ko mutawatira ƙira'a ta nafi' da ƙira'a ta ibnu kathir al-makki al-qari sai ƙira'a ta wato abu amr ibn al-ala sai ƙira'a ta ibnu amir sai ƙira'a ta ah, asim sai ta hamza sai ta al-kisa'i sai ƙira'a ta abu ja'far sai ƙira'a ta yaqub sai ƙira'a ta khalaful ashir wannan su ne ƙira'o'i mutawatirai akwai kira'a al-qira'at al-ashr al-kubra akwai as-sughra al-kubra nan ba wai ana nufin cikin kira'a akwai babba da karama ba a waɗanda kubra saboda sun zo hanyoyi daban-daban riwayoyinsu suna da yawa wannan kuma riwaya bibibi shi sa aka kira su as-sughra kawai ta zo mu mutane da wata eh, shubha ban sani ko mun fahimta ba na'am yawwa to wannan kenan sai kuma eh, adadin ayoyin alkur'ani an gane ko in mun ka dubi adadin ayoyin alkur'ani abu ne wanda yake riwayatin akwai sabani akwai adad almadani al'awwal kina adadi na madina wanda mutanen madina suke da akan shi na farko su ne ayoyin alkur'ani 6,217 akwai adadul madani al'akhir adadin ayoyin alkur'ani na madina na- na biyu na ƙarshe shi kuma 2,214 6,000 afwan 6,214 sai adadul eh, adadin ayoyi lissafi na mutanen makka almakki kenan shine 6,210 sai adadul ayat albasari kida da mutanen basra ƙasar iraki shi kuma 6,204 sai adadul dimashqi na mutanen dimashq ƙasar siriya kenan an gane ko shi kuma guda biyu ne akwai riwaya 6,226 akwai riwaya 6,227 sai adadul himsi an gane ko hims wani gari ne shi kuma 6,232 sai adadul kufi na mutanen kufa ita ma kufa abin nan ne kasar eh, iraki ne shi ko dubu shidda eh, da ɗari biyu da talatin da shida an gane ko akwai wasu ra'ayuka da an ka kawo eh, dubu shi- dubu shidda da ɗari biyu da hudu da dubu shidda da ɗari biyu da ashirin da biyar amma su waɗannan ba a danganta su zuwa ga abin nan ba riwayat su suna da rauni an gane ko amma adadin da ya fi shahara a duniya shine adad al-kufi
zattalan kuka dubu shidda da 236 mun gane ko yawwa sannan abin da ya kamata mu gane shi adadin ayoyi bai da alaka da ƙari ko rage cikin alkur'ani saboda waɗansu inda sun ka ɗauka aya saboda tana yaman za Allah sallallahu ya tsaya nan wasu sai su ɗauke shi ayar bata cika nan ba sai an je gaba na ayar take cika to wannan yasa an ka samu sabanin mi sabanin adadin ayoyin ba wai cin an ce aya ayoyin sun saba ba a qur'anin ya saba ne dan wani na iya zakkuwa da wannan shubha kuma da an ka ce makki da madadi ba ana nufin makka tana da qur'ani ba madina tana da qur'ani basar tana da qur'ani a'a in an ce qur'ani makki wanda ya sabka a makka aya da ta sauka a makka eh ko sura in an ce madani surar ta sabka a madina wadda da ke wadansu malamai sun ce a'a makki shine wanda ya sabka kafin hijira madani wanda ya sabka bayan hijira saboda su sun hankalta mu zamani kenan ko da aya ta sabka a makka in dai bayan hijira da su madaniya ce a wajensu su ko waɗancan sun hankalta ma wuri makka ko madina ko ko in ta sabka tsakanin makka da madina to ina ne ya kusa ya yi kusa da makka to makkiya ce ya kusa da madina madina madina ce to waɗansu malamai suka rinjayar da wani aka wani sun kace gara a ɗauki na zamanin nan a ce wagga ayoyin da sun ka sauka gabanin hijira su ne makkiya bayan hijira madaniya amma abin da an kai ɗauka shine ka a ɗauki wani abar wani kamar yadda ustazu doktor musa'idu tayyar cikin at-tahrir fi ulumil qur'ani ya ɗauka shi ya tafi cewa abin da ya kamata in an ce makki sai ka ce hasbal zaman tana yiwa ka ce makki kuma ka ce hasbal makan ka ce kaza ma'ana a tantance duka guda biyu yanzu misali aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina an gane ko kana iya daukar ta makkiya ce min hais min haisul makan saboda ta sauka ne a arafa sannan kuma ka dauke ta madaniya ce min haisu zaman domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira yace babu cin karo tsakankanin waɗannan ayyuka ina fata ana fahimta ta to wannan dai malam bello shine ad-dirasa al-adadiyya tana da amfani akwai ta mai so kuma ya diba cikin al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na zai ga adadi na riwaya cikin da sun ka kawo adadin ayoyi wato na alqur'ani adadin ayoyi imamu suyuti kuma cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo su in kuma ka diba cikin littafin ulumul qur'an da dama za ka gani suna kawo wannan eh, bayani to wannan shi dai ne abin da ya sauka game da wagga muqaddima kuma ga Allah muke dogaro muna fatan yadda muka fara Allah ya nuna muna mun karkare waɗannan karatuttukan guda biyu bi idnillahi ta'ala eh abinda muka faɗa ya zama to dai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh